الثاني إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول التركية قوم لا تعالى الجمعة يا Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma daya ga watan biyar 2026 kamar yadda ana irin wannan ta Juma'a a wannan masallaci na Masjid Sunna Basawa muna karatu a wannan littafi mai taken ad-dunya zillun za'il duniya inuwa ce mai gushewa za ta zo ko mutum zai zo a cikinta ya danyi abin da Allah ya kaddaro mashi na rayuwa da aiki da arziki da ilimi da connection da siyasa da mukami a ƙarshe dai zai wuce kamar ma ba a yi ba to shine abin da mala yake nufi mawallafin littafin shine Abdul Malik Al-Qasim wanda cikakken sunan shine Abdul Malik Abdul Malik ibn Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Qasim daya daga cikin matasa masu da'awa da kuma wallafa a ƙasar Saudiya wanda mun yi bayanin shi a darussan farko har madaba ya buga domin yin ayyuka na yada da'awa ko yada addini da kuma da'awa wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi zamu tashi a daidai shafi na bakwai inda yace qala umar ibn al-khattabi sayyidina umar dan khattab ya ce sayyidina umar dan khattab an kashe shi hijira na da shekara 23 bayan hijira bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kamar shekara goma sha biyu kenan ya yi kamar shekaru kusan bakwai ne ko takwas haka yana khalifanci kashe shi aka yi kashe shi aka zo aka yi wani ko gamayyar yan shi'a da sauransu suka yi haɗaka cewa a kawar da shi an daɗe ana irin wannan ziyara to sai na Umar dan Khattab wanda ake lakabi da Amirul Mu'minin ko daga kan shi aka fara lakabin Amirul Mu'minin yake cewa az-zuhud fi dunya az-zuhud da al-wara'u kalmomi ne guda biyu suna cikin kalmomin da idan jama'ata istaraqata in suka hadu mana ka kawo zuhudu da wara'u kamar ka zo ka ce ya ya akhal ya akhul karim alayka bizuhdi wal wara'i kaka hada zuhudu da wara'u ko kuma sai kai amfani da daya ita kadai zuhudu kawai ko wara'u ita kadai to yace idan idan suka hadu sai zamana zuhudu wani abu ne daban wara'u wani abu ne daban sai zama zuhudu shine jin tsoro kaurace ma duk abin da zai cutar da kai a nan duniya wara'u kuma shine kaurace wa duk abin da ba zai maka amfani ba a lahira ko tuwo ne ka fahimci in ka ci ba zai maka amfani ba a lahira je shi kawai har ka ci kawai rabu da shi shine shine kaga wannan ya fi wuya in kuma aka faɗa ɗaya aka yi shiru to duka biyun sun shiru shi yasa suke cewa wara'u ma ta fi zuhudu zuhudu da hausa ko wara'u da hausa muna fassara ta da taka tsantsan shine ka rika taka tsantsan cikin abin da ke kaiwa da komowa kamar misali yanzu an san zauna a nan ɗari biyu kawai gare ka kana tunanin da sata ɗin samu na garin rogo cikin ka kai kaɗai alhamdulillah sai da ka je gida bayan isha ka wajen tara ka shafa rigar ka sai ka ji ba ɗari biyun nan sai ka tuna to ai ba inda ka daɗe irin nan wurin karfe goma ka ɗauko tocila kana zuwa ka haska wurin sai ga ga ɗari biyu ga kuma wata ɗari biyar a kusa da kusa doya za ka yi to suka yi ta haihu to suka ce idan kana da zuhudu sai ka ɗauki ɗari biyunka ka haɗa da istighfari sai kuma ka ɗauki ɗari biyar sai kai cigiya ita ma ɗari biyun za ka haɗa da istighfar ne don akwai yiwuwar ba taka bace akwai yiwuwar ba taka bace to amma wannan in kana da zuhudu kenan sai ka kalmashe ɗari biyun musamman akwai shubuha ta dan yi kama da taka tsohuwa tsohuwa a kalmashi a kalmashi a matsatsiya matsatsiya sai kuma ka dauki 500 sai ka fara cigiya jama'a cikin yan uwa a nan yankin jiya wanda muka zauna wani ya yadda kuɗi in har aka dace wani ya faɗa to sai ka bashi sai dai idan ya ce ni na yadda 500 akwai wata 200 ta tsoho tsohuwa haka ka fahimci wata to kamar wata kuɗi ba taka bace ba taka bace to amma duka ce amma in wara'u kake da shi kololuwar taka tsantsan kenan kai tsaye in ka zo ka ga 200 da wata 500 kai tsaye 700 ba naka bane sai ka dauka kai cigiya in ka je sanar da cewa jama'a na tsinci kuɗi wanda ya yarya zo yayi bayani ni ma na yadda 200 wanda ya tsinta in zan zo in yi bayani kaga wanda yafi wahala warau yafi wahala warau yafi wahala na ba da misali da Abdullahi dan Mubarak ko ya taso daga Yaman ya zo har Hijaz tafiya sai to dan sati guda a kasa ashe da zai baro Yaman ya ga wani mutum haka sai sai dan ban aran alkalamin ka zan rubuta wata fa'ida sai dan karba kawan biran shi haka sai dan rubuta madadin ya mayar mashi ka san sammadin biyu alkalami kawai sai rufe alƙalar ne ci gaba da tafiya sai da ya shigo garinsu yawo kwanan layinsu yara sun rugo ga baba ga baba daga hannu da zai ga alƙalami sai ba su jaka ya ce su gaya wa iyayensu ya je mayar da alƙalami ya yi kwana ya sake wasu kwanakin ya kai ya sake wasu kwanakin ya dawo to shine zuhudu da waro takazantsan a rika takatsantsan ka rika la'akari da kiyaye kiyaye al'amura za ga an ba mutum kula da gonar inabi amma bai san me zaki da bai dace da bai bauni ba bai taba dandanawa ba taba dandanawa ba to wannan shine zuhudu to shine sai na wa alaikum assalam eh eh eh irin wannan idan wata dabba ta shigo hannunka tsuntuwa ce lokasa kenan abinda mutum zai zai ci giya iya inda ake tsammanin za a game shi idan ba a gani ba to yana da zabi shari'a ta ba shi zabi ko ya amfani da abin ko ya kyauta da abin ko ya sadaka da abin kawai dai abinda zai sani hukunci daya duk ranar da aka game shi ko ma meye a wa'ancan ukun zai biya sai ya biya mai zakara in ya ce mashi sadaka ya bada ya ce a to ayi alhamdulillah tunda sadaka ka bar aiwa sai ka biya wato shikenan ba laifi amma ya ce a shi bai san magana wata sadaka ba sai ka biya shi kai sai a baka lada so da ka ci giya za a yi gwargwado yadda ake ga za a game shi to mene abdullahi sayyidina umar yake cewa yace az-zuhudu fi dunya ta ka tsantsan a duniya shine rahatul qalbi wal badan shine hutun zuciya kuma shine hutun jiki mana in kana so ka huta a duniyar nan malam kawai ka dauki salon taka zanzan duk abinda kaga ka samu ka wadatiya ishe ka kar kai hanje hanje duk abinda ya kuce maka kawai ka ji a ranka ba a kaddaro rabanka bane so da dama kana kwance a gida sai ka ji kamar an ce tashi ka fita kana fita sai ka samu wani abu to wannan abin shi ya kamata mutum ya dauka a matsayin hanyar rayuwa ya ce wannan wannan maganar da aka same ta a cikin tarihin umar wa qala al-hasan al-imam al-hasan al-basri wanda ya rasu yana shekara 110 kenan yace adaraktu aqwama ni na riski waɗansu jama'a la ya farahuna bi shay'in min ad-dunya ataw ba sa farin ciki da komai na duniya da suka same shi idan ya sami komai da ka sani da ke faranta ran dan adam to ni na yi rayuwa da wasu mutane ba sa murna sannan wala yasquna ala shay'in minha fatahu sannan ba sa bakin ciki cikin koma menene ya kuce musu sana'a suke suka samu gagarumar riba ba sa jin cewa wata falala ce baya wata murna sana'a yake ya samu faduwa da karayar tattalin arziki baya jin wata damuwa dan ya san komai na Allah ne kuma Allah nan shine fa'alul lima yuri shine mai aikata abin da ya ga dama in ya ga dama kai mashi da'a ya jarabce ka da masifa yana da wannan iko idan ya ga dama bawa ya saba mashi iya saba mashi kuma ya bashi ni'ima kuma ya bashi ni'ima to kaga wannan shine fa'alul lima yuri al-imam al-hasan al-basri yace nayi rayuwa da wasu mutane wannan ita ce dabi'ar wannan magana tana na cikin littafin kitabun suhud na al-allama ibn hanbal wa jima'u zalika abinda ya hada wannan gaba daya qaulul imam ahmad maganar da al-allama al-imam ahmad ibn hanbal ya fada wanda ya rasu da shekara 241 yace az-zuhud fi dunya taka tsantsan a duniya shine kasrul amal gadar taburi gadar taburi ka duba hikimar shari'a ba a ce adamul amal ba ko fatkul amal a ba ce ba ba ce ka daina buri ba in dan adam bai da buri to yana rayuwa bai da manufa kenan amma burin ka yi shi dan gajere ka yi shi dan gajere ka san kanka ka san sana'arka ka san samunka da saburin ka iyana ka ce insha Allah gobe sai ka samu sabuwar randa tunda za a yi maku wani biya karka kira firiza ila ya fi ƙarfinka da ruwan randa na firiza duk sun yi gare su wani lokaci ma na randa ma har ƙanshi yake yi saboda albarkacin ƙasa min haka lakana kuma kaga ita yar uwa ce ma tushe ɗaya asali ɗaya to mutum ya rika gajar ta burace burace shi na abinda za ga yin siyasar mu su ba sa wannan kasar lamal din sai a zauna mita ce to yanzu da za yi manya ko kasun haɗu masu sa masu sa masu sa manya kuka kenan sai ce to yanzu 2027 wane kai kai takara ka nemi mukami kaza kai kuma ka yi hakuri in ya ci ba ma sa cewa in ya ci insha Allah in an rantsar da su zai maka wani abu kai kuma an rantsar za mu kira ka za ka yi mai wani abu 2027 kai ka ƙara hakuri zai sakanta su duka fa sun kai sittin to yanzu ka nan da shekara tara kai kuma to sai shi sai tsallaka ya tafi senate kai kuma sai ka dawo sai kai wannan shekarar su sittin sittin suna lissafin da shekara tara tara suna sittin da tara tara to kaga a lokacin kai idan ya je sanar ya ce nuwa biyu bayan 69 ne kuma za a yi takwas a gaba to kai kuma sai ka matsa wajen shi daga nan zai gwamnan jiha ya wata takwas bayan 69 ga wata takwas ga wata takwas to da ma za a ce insha Allahu to da ba laifi kama dai an yi dogon buri a nan kama abin da ake so kai kasur la'amal kai buri dan takaitacce kai buri dan takaitacce yanzu kwanaki na gana hira da wata tsohuwa ko a kenya ne cikin dai kasashen mu na afirka shekarar ta kusan kusan 60 kamar 58 sanan ta gama digirin farko wai kuma tana cewa wai wai sai ta yi PhD dace to da yake a can ne zai gamu amma in dai a Najeriya ne da ya ce ta yi hakuri kaga a can da 50 da wani abu yanzu ta dan je ta dan huta 60 ta dawo 62 ta gama 63 65 ta hada ma dai ta yi dogon buri da da da da da, da azkaru sabahi wal masai na rislan ta siya ko hisnul muslim ko wala azkarna al-imam an-nawawi to wannan dai gamayyar abinda zai hada maka zuhud taka tsantsan game da duniya shine kasrul amal a takaitar da buri wannan maganar za ka same ta a cikin madarijus salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ibn al-qayyim yace wal mu'minu shi mu'mini la yanbaghi lahu an yattakhidha dunya watana bai dace bai kamata gare shi ya riki duniya wurin zama ba nan ce alwatsanu ƙasar rayuwa wa maskanan da wurin zama me yafi burge kai ce duniya ina yafi maka daɗin zama duniya a yace fa yatma inna fiha har ya sami nutsuwa a ciki har ya samu kwanciyar hankali bai dace ga mumini ya saki jiki da wannan duniyar da halinta bai wuce halin karuwa ba kuna ɗasawa kana kirga naira in ta hango mai dala sai dai ka neme ta karasa ta yi gaba ta hango wanda ya dala ka to wannan duniyar irin mulakanta take yi kenan walakin yan bagi an ya kuna fiha ya kamata ne mutum ya zama a cikinta ka annahu fiha ala janahi safari kamar yana kan hanyar tafiya kamar yana cikin jirgi misali ko kamar yana kan fuffuken tsuntsu mai tafiya a takaice dai kamar matafi kun fi duniya ka annaka gharib aw abiru sabil bai zama kamar matafi haka ya kamata mumini ya zama to akwai wata magana da za mu ci a gaba wanda take nuni ga cewa to to kenan sai mutum ya kwanta tunda an ce ka zama kamar matafi kenan yar gonar gadon ka sayar fegin da ka fara gina ka sayar abin hawan kasiyar tunda an ce a guji duniya yace to kuma baka fahimci me yake za ka ce kasurul amal in ka zama baka da buri to an samu matsala a da burin shi yasa da dan gajeren burin za a ganka da jirgin sama na hawa da dan gajeren burin za a ganka da lambu da kamfani da da shago da jari duk wannan da da gajeren buri ne don ka iya gudanarwar sai zama ba a samu matsala ba yace wa hada huwa al-fahamu sahih wannan ita ce fahimta ingantacciya wal ilmun nafi'u kuma wannan ilimin shine ilimi mai amfani zakara zalika yahya ibn mu'ad yahya dan mu'ad ya ambaci wannan mun magana a baya cewa mutum ne mai kalmomi na zuhudu da iya wa'azi ya rasu hijira da shekara 258 mene ibnu mu'ad ya fada fakala yace kaifa la uhibbu dunya ga magana da ya fada duk shi bai kawo maganganun soce duniya ba da cewa kai zuhudu da cewa kai takatsin da duniya can kuma sai aka yana cewa haba jama'a dan me bazan so duniya ba me na fada da duniya ai ba ai ba lokacin fada da duniya ba fada bane tsakaninka da ita yace kai ni san ta ma nake yi amma ga dalilin son ta din dalili na da son ta yace qaddara li fiha qutun a cikin ta aka kaddaro man abinci na qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili duk abincin da muke ci zaga daga ƙasa ake samowa ce to ita kuma ƙasan nan ai ita ce duniyar sai abin da ya mata rumfa to dan me ba zan so ta ba bayan a cikin ta aka kaddaro man abinci na yace aktasibu bihi hayatan a ciki nike tsuwurwurtar rayuwa mana ababen rayuwa a ciki nike yi a ciki zan samu abinci zan samu abin sha zan samu magani zan samu wurin zama zan samu aikin yi zan samu abokan mu'amala zan samu yaya zan samu dangi da zurriya to ya za ki wannan wurin da nake da komai nawa a wurin yake yace a saboda wayannan to zan so ta yace udriku biha ta'atan a cikin ta ne kuma zan riski da'a ga Allah duk wanda aka je lahira ka ganshi a aljanna daga duniyar nan ya samu ita wannan duniyar da ake suka to kuma daga ita ka samu kayan shiga aljanna ce yasa lokacin da munafukai za su hango mumine a gaban su su nemi su dan jira su umuruna naqtabis min nurikum la taqilar di'u wara'akum faltamisu nura malaman tafsiri da dama suka ce qila rji'u wara'akum ku koma duniya kaga in kaga mutum lahira da doguwar tocila shi ta imani da aiki akan sirati yana wucewa kamar walƙiya daga duniya ya samu shi yasa kafiri ya san cewa a duniya ake samun kayan shiga lahira walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha shi yasa in yazo rasuwa zai nemi a daddaga mashi kafa yayi sallah yayi sadaka yayi zakka ya aikata aiki na kwarai kamar aikin haji Allah ya ce bana ya daga kafa yace to udriku bi hafa'atan a cikin duniyar nan ne nake riskar da'a ga Allah sai in bi zama mai bin Allah yace analu bihal janna wanda a cikin duniyar nan nake samun aljanna ko da wancan aikin da'an nake samun aljanna ce to yanzu dan Allah ya za a yi inki wurin da ya zama haka da aka bana kin duniya bal kaifa la uhibbuha dan me bazan so ta ba ina son ta kenan to amma daga dalilai na na son ta din wannan maganar yace za ka same ta cikin tazkiyatun nufus tsarkake zukata yace hada huwa mai yagabitu fi hadhihi dunya to wannan shine wanda yake burin alkhairi a cikin wannan duniyar algibtatu shine kai fatar samun irin wani abun alkhairi da wani ya samu dan kai Allah da aji kaga zaka so ka sami dukiya zaka so ka sami lafiya zaka so ka sami mahallin zama dan ka sami nutsuwa zaka so ka sami jari da aiki duk za ka so wayannan duka kuma wasu mutane na da shi irin wannan abin da kake so kuma su sun ibin Allah ko kuma sun bi Allah to yace yibda kenan yace la ashabad duwan banda ma abuta gidaje wal qusuri da dogayen benaye al mufarrituna fil ibada waɗanda suke sakaci da ibada suna suna suna sakaci ba sa yin ibada sannan wal muzayyiruna lit-ta'at kuma waɗanda suke abin nan sakaci ko wulakanta aikin da'a ga Allah waccan maganar da ya faɗa can baya da yace wal mu'minu la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watsana akwai wasu baituka na Imam Shafi'i wanda Abu Zakariya ya ibn Sharif an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin za mu ga a farko farkon littafin shi ya kawo su baituka guda uku malamai na yawan maimaita su an ce baituka na limamu shafi'i inda zaka ga limamu shafi'i na cewa inna lillahi ibadan fatuna sallaqu dunya wa kafun fitina nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna yace inna lillahi ibadan fatuna Allah na da wasu bayi masu kaifin hankali me yasa suke da kaifin hankali tsallaku duniya sun sake duniya shi yasa aka ce kana so ka more wa duniya kai mata saki uku kuma ka sa masu hankali sheda waɗanda ko an zo kome ce ai oga saki uku kai mata shi yasa ko ribar lahira kake nema da ribar ma duniyar to ka saki duniyar rabon da aka kaddaro maka a cikinta shi zai biyo ka sai ka sama ko ba wurinta kake ba wanda ko je aure ta ba za a canza rabon shi ba don yana auren mata abu masu wa murhu da ake cewa ba sa cin tuwon sigaya in ba duniya ba ce uwar idan mutum ya zama dan duniya mata duniya ta yi shi duniya na kicin sai sai ka rasa tuwon ma muguwa ce da ka ganta muguwa ce ba ga takan ziga wasu su yi abu ba a ƙarshe ta bata abin ta ba inda kura da shan bugu in ba duniya ba yana da wannan hukuncin ya sa an tara yi ce ka an ka kalli ba zubin duniyan nan to kai kai a dai shiru kawai haka ma alhariri shi ma ko cikin waƙoƙin da ya kakkawo a cikin makama yace to nazaru fiha falamma abinna inna lillahi barun futsana sallaku dunya sun saki duniya wa qabul fitana sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun yi la'akari da duniya falamma alimu lokacin da suka fahimci annaha laysat li hayyin watana ba wurin zama bace ga rayayye mai hankali to me suka yi ja'aluha dujjatan sai suka kaddara duniya a matsayin teku ne ja'aluha dujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna sai suka riki kyawawan ayyuka a matsayin sune jiragen ruwa wanda za su hau su kai su komo wakala abdullahi ibn ba nan bane ko sai wasu baituka wayannan baitukan an ce na ibn rumi ne baituka ne na hikima da ibn rumi yayi ga abin da yake cewa cikin hikima yace idza ma kasaka dahru thawban li sihhatin wa lam takhlu min qutin yahillu wa ya'zibu fala taghbatan fala fala taghbatanna al-mutrafina fa innahu ala hasabi ma yutihi mudahru yaslubu ba wannan kalmar ta yaslubu ko kuskure ne musamman baitika sun fi samun wannan matsalar amma akwai kalmar yaslubu ita ce cikon ma'ana ita ce cikon mazani kuma dama wakar rawinta bawon ne ba iya ce ibn rumi yace ko mai waka yace idan ma ka saka daharu sauban li sihhatin idan zamani ya dinka maka sabon tifa li sihhatin saboda lafiya da kake da ita kaga abu biyu ya fada mana idan ka riske kanka da ni'ima biyu a wani zamani ga lafiya ga dukiya walam takhlu min qutin kuma ba ka rasa abin da zaka ci kai abinci ba ci a cikin matsalolin yau da kullum sannan me yahillu baka rasa abinci na halal ba wa ya'zi baka rasa abinci mai dadi ba to fala tabbatannal mutrafina karka burace samun abinda maniyimta ke ke ke ci karka damu shi ne ya kawo wata fikira wanda in ka fahimce ta kuma kana kallon rayuwa a haka take kai nan kana zaune duk dai yadda rayuwa ta kai ta komo dan tuwon nan ko na dawa ne da yar miyar kuka yar ɗari biyunka a bubbuga makin ashirin waye a watsa a ci kuma ka san duk munin abin da ka ci ka mun gode wa Allah da rufin asiri sai in kai ka faɗa wani na talakawa ma ya fi shan ruwa wani wakin ka mai tsakuwa ka tsintsince aka yi maka fatan shi in ka saka cokali ka ji yes sai ka da tsintsince tsakuwar ka same shi ba da kana ta cewa a karo mun fiye wata ba ai ta mamaki wani ko wasu kaji sun gaza ne a gida ka ci sai ka ce a wasirru ne wasirru mai ahalari wasirru ba ka faɗa mai kace ba shi ko wanda ya ci mai tsada shi ne zai ta kokari sai kun ga tiket ɗin inda ya ciwo abinci kuma da nakan da nashin da asaba a yan tabiu da ku eh da dambun da ka cije bayan isha ɗazu bayan isha ko da shi kuma da ya je babban kantin abincin nan kullum ɗaya ɗari biyu da hamsin minarar dubu ɗaya ta mala'uce shi ya kaso ɗari uku ya taso to da asaba a yan tabiu da ku ya ce ranka ya daɗe bai fa kamata ka je bayi ba a ce ce a ya haka ki zo ai asarar za ta yi yawa na ce ne ka ci abu karfe tara dubu ɗari uku kuma yanzu ka tafi bayi ki to kai maje bayi baya za yi to kaga da na hamsin da na ɗari da miliyan duk ba bayi za kuma ana zuwa bayi an gama da wannan wanda zai ce to ai ai jikin shi ya ɗi to kai naka jikin bai amfana ba da kai da shi a yi tsere da za a ce zuma sai ka riga shi ga gida dan naga kila akwai calcium na ci babu sai dai daga ba a rika yaya karfe nawa kai shiga gida ai da kudu sai ga ni kawai a daki Allah ai sai dai da bakwai suka bi da daki to to shine yake cewa fala ta basannal mutrafina kada ka kwadayi ko ka buraci ko ka ji haushin abinda mawadata ke ci na ni'ima da jin daɗi fa innahu ga yadda al'amarin yake ala hasabi ma yu'tihimu dahru a gurgurdan abinda zamani ya ba su ya sulubu kuma a gurgurdan abinda yake karba an fahimta gurgurdan abinda Allah ya baka na wadata kuma gurgurdan yadda zamanin ke karba daga gare ka yanzu wanda yake abun hawan shi keke ne ka tambaye shi a wata nawa keken ke ci tsakanin giris din da ake shafawa tsakanin ƙara iska tsakanin zuwa gareji dan shi mai siyan fetur to kaga shi yanzu an take shi keke ko to in ya faɗa maka kuɗin da kika zai ce ka keken nan da ka ganta a wata fa takan ci dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu zamani ya lalace kakanmu sittin ya siyo rali ka duba kakanta nan to in kuka gama yanta bije gun mai mashin ya kara maka la mashin din nan naga kullun sai ka hau kuma ga tafiya sakan nawa ce to kaga dai kullun zan sa man dubu biyu kaga sittin ta tafi ana shi wannan na ta koka min dubu ɗaya da ɗari biyu to shi wannan to gyara fa za a yi juye so biyu dubu hurhudu zai wuya ba za a je gareji ba kila za a taka kusa to in yi maka lissafi sai ga to shi kuma a wata mashin din na cin tamanin je gun mai mota ka je gun mai mota man nawa kake sa ce to ai da yake wurin aikin dan nan ne eh biyu kullun nukan sa na dubu biyar amma ba in yi fakin ta ya sa mata hijabi da yake ahlus sunna ce mota ta iya sa hijabi to ba a yawo ko jami'a zan zagaya sai in kewaya da mashinan abokai amma dai kullun dubu biyar akalla zai je so 22 dubu ɗari da goma kaga har ya ɗara wancan juye wace ce wace ce wace ce sannan ba za ka je gare ce baka ce lalla ɗan duban wannan ga wata tamanin a mota ba a mata haka ta bi tamanin to sai ka je maka lissafi wajen ɗari biyu to ka samu mai private jet to alaji akan ce to kaga dai kuɗin fakin kawai ya sauka airport kafin ya zo a dauka ko inda aka aje tunda ba za ka yi shi gidanka ba yi sai ka yana magana miliyoyi sabis din shi a kaman bara wata takwas kenan aka je aka wani sabis wajen miliyan ɗari biyu da ashirin ya ci to gwargwadon yadda aka baka gwargwadon da za a karbe in ka fahimci wannan hikimar abin da yake so ya gaya maka ba salarin da za a ƙara yin sheka Allah na ana ƙarawa za a ƙara maka hidima sai ka koma gidan jiya wala yamla'u jawfum ni adama illa tura gurgudun wadatar gurgudun wahalarka shi za ga talakawa a kauye so uku suke cin abinci kuma su ne talakawa dan binni kuma so biyu saboda su can ba wasu kare karen wahalhalu kai ba shi ina abin da ya dame shi idan ya zo akwai sabon rogo na yau kulli hamsin hamsin akwai na jiya wanda ya fara yaukin nan shi kuma biyu hamsin wane zai siya na jiya duk ɗaya ne ya ma jika iyaka ya bata ciki in kai sakaci in ka cika kwanta to zai ce kwanta ne yana ci zai kuma ɗauki fatan yin shi to shi ne yake ce meye na jin haushin wanda ya bi ka samu bayan ya bi ka wahala ya bi ka dogon hisabi to karka ji haushi kai ma kai ma ka bi wani kuma haka ne yake kallon kaman kana burge shi amma kai kadan kai kadai ka san me kake abin nan yanzu a kauye to na ake shayi da safe mutanen mu na karkara a ce wai gari ya waye wai a siyo madara bombita lipton da biredi katan nan an yayyanka a jikon mayara me ake ci da safe tuwo ne madurkucin nan na alhariru gun ita labistul khabisa ta abgil labistul khamisa ta abgil khabisa na san yanzu lunguwa da labiya ina neman madurguji to wannan madurguji kawai shi zaka ake yanka kuma yaran duk sun saba miyar ma zaka ga kawai an ce kowa ya je ya sa da kanshi in ta kusa karewa a ƙara ruwa ƙara gishiri kalas mu kowa ya ci kuma ku ko kowa ya dushe ka ka rika kokarin cewa da wani katako kada ka ba da katako bane elbow ce kashi yake da shi guda ɗaya shi kuma dan binni za ga yana zaune a binni shi ba zai cin tuwo da tsada ba me yasa ba zai ci tuwo ba dan wannan kudin da yake samu dan wannan kudin to daga nan wahalar shi ta fara sai gan shi a wurin mai biredi yana ta fada ya ki fitowa yara za su yi makaranta ba biredi ba tuwo ne to ta ba za su ci ba wai tuwo daban abinci daban ma mama ki cewa ba kar a yi tuwo gobe a yi abinci to gwargwadon wahalarka ala hasabi ma yutsi himu daharu gwargwadon abin da zamani ya ba su ya sulubu gwargwadon da yake karbewa shi yasa za ga ma'aikatan gwamnati da mai karbar dubu hamsin a wata da mai karbar ɗari daga nan tafi har mai karbar miliyan duk suna cin bashi me yasa ala hasabi ma yutihimu daharu yaslu kai yanzu mai karbar dubu ɗari biyar ko zaka zauna ka ce kana mamakin yaya mai karbar dubu hamsin yake rayuwa kai ma wani na mamakin ka yadda kake so kai wancan kuka saboda imani kai ma wani na nan zai baka kuka ce ina mamaki prof a bashi miliyan daya wai ya ake suke rayuwa ya ake farfesa suke rayuwa shi ko farfesa nan yana cewa kananan ma'aikatan nan suna ban tausayi kai ma wani kake ba tausayi na masu masu casual kuma ga za ga sun mafi wasu da yanzu in yana tuka keke kai kana mashin sai ka yi takarta ka wuce shi wai dubu sha biyu tafi dubu ɗari da wannan wani darasi ne sosai gwamnati ko ta ƙara kuɗi ko ta ƙara ana ƙarawa ka matsa gaba wahala ta ƙaru da kanka za a ce to yaran nan bari a ciro wance can dubu goma ake biya a can bari a kai su wurin ashirin an fi turanci matsala ta zo ko kuma ya maka ilhama ka sa su makarantar da sai an daga kaiwa ya sai an bada na mota to shi kenan to wayannan bai dukan dai akwai darussa sosai a ciki wakala abdullahi ibn umara abdullahi dan umar Allah ya yarda da su ya ce abdullahi dan umar ya rasu hijiran shekara kamar 73 yace inna dunya lalle ita duniya jannatul kafir aljanna ce ta kafiri wa sijinul mu'min kuma kurkuku ne na mumini abin da ake nufi da kurkuku gida ne na damuwa gida ne na kunci mala an turke ka an tsare ka duk inda za ka a kan idan kyamara kake cctv ko kuma a kan idan wasu mutane kake ko me za ka yi sayan baka izini shi sa wani ɗan gidan yari yake cewa ai wanda aka kai shi gidan yari ya bar duniya ne amma ba ta hanyar mutuwa ba kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha walatna min al-ahya'i fiha wal mauta mu dai yan gidan ya riga shi mun fita daga duniya amma ba mu cikin matattu mu ba mu arayayyu ba mu matattu yace idza jaa nasujjanu yawmal lihajatin idan ma'aikatan gidan yari suka zo wajen mu wata rana saboda wata buƙatar aiki ajibna kawai sai kaga mu gidan yari muna mamaki wa qulna muna nuna shi muna cewa ja a haza minar duniya jama'a zo ga abu ma kaga wannan zuwa daga duniya mai zo su kuma ba bai na duniya wal akhirah to wannan duniyar kurkukun mu'mini ne me sai malamai suka ce me ake nufi kullun sai kaga abun bacin rai abun bakin ciki a kafa gwamnati da sunanka ko a gina maka masallaci a gina ma wanda suka yi yin gwamnatin masallaci a saki a kashe su a je a ba su kudade a ba su haƙuri kai kuma a kashe naka sai ka yi sa'a mai magana da yawun oga ya fito ya Allah wadai a twitter a twitter ma soft copy da ce an hango a twitter ma an ce su yi haƙuri shi kenan an gama to kullum sai ka ga abin bacin rai ke sana ga man jafar ko ta magana da yake faɗe magana na da muhimmanci ya ce shi abin da ya fahimta duk wanda Allah ya wo a Najeriya in dai musulmi ne kawai an kaddaro mai shiga aljanna ne dan tun anan zai shiga wutar shi saboda a Najeriya ne zaka ga ya kamata a hannun waɗanda kake zaton sun san ya kamata kuma su yi yace duk duniya Najeriya ake haka duk duniya shugaban kasar nan ya je wani jawabi ko ya taba shugaban kasar Kenya ka dube da shugaban kasar Kenya ya fata fata da mu yace ko turancin mu ma duk ba a ganewa duk wannan fere ga wai turancin mu ne kawai in aka yi turancin mu sai an sake fassarawa da turanci dan Allah wai shugaban Kenya ba wai turancin mu sai an yi fassara da turancin ba ya sossoke mala abubuwa sai dai ga sunan naga wata mata daga Iran tana na social media za ga bidiyon take a ɗakin ta take magana tace da in an ce yan Najeriya na shan wuya ko in ta je yan Najeriya na raki takan ce ba yan Najeriya ba su da haƙuri ta kai shekara goma sha biyu za a yi tace amma yanzu daga baya ta fahimci kusan a jahannama muke shine a bayan da ta nuna ce daga bayan ta za ku hango wata bubar bututu wani fiber haka tace na gas ne gas irin wannan da muke girki da shi tace sai da ta yi wata uku kudin da ta biya ko kudera 400 ne ko 200 wata uku tana girki da gas gwamnati ke turowa bayan wata uku shine aka kwankwasa gida an kawo mata bill lallai ta biya kudin gas din da ta yi girki kullum sai ta yanki ne shine aka ba ta 200 ta gaggau ta biya nawa ne kilo yanzu wallahi in mai daki ta danyi kuskure ta kunna ta tafi sallah ta hada isha da shafa'i da wutari ai kai ma an maka wani wutari ta yi nan su maka ya kai dubu ɗaya da wani abu kilo ɗaya wanda bai kamata kaga a can kenan kilo ɗaya bai kai naira ɗaya ba har gida ma za a yi maka irin kasashen ingila ko irin kasashen larabawa su kuma irin namu dinnan kawai in ya ƙare sai ka zo ka aje a kofar gida keji goma ne sai a ɗauke goma sai a sake aje maka wani goma cikakke illa ya ka kawai duk wata sai a kawo maka bin ɗari biyu ɗari kaza dubu kaza shi kenan saboda ƙasar ku na da shi amma mu nan fetur ɗin ma jiya tashi muka ya ƙaru to shine yake cewa idan Allah ya woka a Najeriya kawai kai maintaining ɗin imani shi kada ya rage automatic ticket saboda iyacin zalin ma'anayi ƙasa mai arzikin mamaki amma ka dube da ake rayuwa komai na yan lalura in ba ka da kudi shiken ta zama lalura ba shugabannin ba ba talakawan ba duk da ni na bi ganin laifin shugabannin muna cikin masu matuƙar biyayya na ga ce mi zami in ba ka bai mutum ya cuce ka ya cuce ka ya cuce ka kuma a ce zai zo ka fasa zuwa gona wai ka tare shi ba ga ka sha maganin bacci ba kai bacci wala tarkanu ila allazina zalamu fa Allah yace karka kuskure ka karkata ga azzalimi ko aso fatamassakumun nar in kuka yi haka wuta za ta shafe ku Abdullah dan mubarak wani mutum zai ce mun shakar makalla ni tela ne wayannan azzaliman shugaban ni nike dinka masa tafaji yanzu ni ma na shiga wannan aya sai ce akai baka shiga ba ai masu sayar maka da zare da allura su da su ake ai kai kai ne azzalimi kai kai ne azzalimi ai yanzu ma sai da maka zare da allura ka ce ya masu zare da allura kar ku karkata ga telan azzalimai yanzu telan azzalimai shine tantir karkadin ka sabi tsarara kyale su sai ranka yi daɗe ba ku adalci ne ni ba zan ɗinka ba amma yanzu ka yaƙi ɗinka goma za ka ɗinka har ma ana so a samu shiga ko eh za ga ana nuna mutum wannan shi ne telan wani saboda ana biyan shi a dunkule daga national cake to a taƙaice dai abulatan umar yake cewa wasijinul mumin duniyan nan kurkukun mumini ce wa inna ma masalul mu'mini hina takhruju nafsuhu misalin mu'mini lokacin da ran shi ke fita daga gare shi kamar sali rajulin kana fi sijini kamar mutum ne da yake cikin kurkuku fa ukhrija minhu sai aka fitar da shi daga kurkuku fa ja'ala yatakallabu fil ardi sai ya rika kaiwa da komowa a cikin ƙasa wa yatafassahu fiha yana kewayawa a cikin ta mana da yana dan tsukin wuri to sai aka kai shi yalwataccen wuri wannan ya bada misalin kurkukun mumini ne da wata ma'ana kuma mana in mutum na kurkuku a dai wata yadda kana ce gari ne kawai in ya girma ka ce kamar gari ne dan karami da wuta da waye da anguwanni da kayan wasanni da waye duk kaje to amma radda aka sake shi ya shigo karamar hukuma ya shigo jaha ya shigo ƙasa yana da yancin ya wataya mai zatanka to yace mumini ma haka ne mumini a duniya gashi nan dai a takure ranar da ya rasu aka saka shi a aljanna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin fadinta ya kai fadin sammai da kasai an tanade ta ga masu takawa to sai a kwatanta ce kai ai mumini ashe a duniya a kurkuku nake ai yanzu ne na fito to shine misalin da Abdullahi dan Umar yake so ya bayar sai ya ce akhil habi dai ki lokaci yayi ko ko za mu iya ina ne mazan mu ayyuhan nas ne ko za mu dan iya kara kadan yace ayyuhan nasu ya ku mutane inna sihamal mauti suwibat ilaykum lallai kibiyar mutuwa an saita ta wajen mana kibiyar ajali an saita ta wajen timing bomb na mutuwa akan shi kowa yake yace famburuha wallahi mai ta kallon kibiyar nan wallahi za iya sako ta koda yaushe to ka zama ala hazar kenan ka ji a zuciyarka ka isa mutuwa a kowane minti ko da ciwo ko ba ciwo ko da lalura ko ba lalura kawai in ajalin ya zo shi kenan ya ce wa hibalatul amali igiyar buri kuma kada nusibat baina yadai aidikum an kafa ta a tsakanin hannayenku ga ajali can an kafo kibiyar mutuwa an saito ka tsakaninka da ajali kuma akwai wasu burace-burace nan an kafa wata igiya nan an zagaya da wata kuma kowace igiya kana so ka je ko ka taba ko ka kwance ko ka amfana da ita kuma ga tsakaninka da mutuwar sai wa'annan igiyoyi na, na, buri suke ya ce fa hada ruha wala ka yi taka da burace-burace in ka auna buri ka auna ka gaba mai ci bane kyale shi yace wa fitanud dunya qad haqad bikum fitintunun duniya kuma gashi nan sun kewaye ku min kulli janibin daga kowane bangare fattaquha ku ji tsoron fitintunun duniyan nan wala taghtarru bima antum fihi min husnil hali kada ku rudu da ha da yanayin da kuke ciki na kyakkyawan hali kace ka alhamdulillah ana samun abinci ana da wurin zama kana da abun hawa kana da aikin yi kana da jari wala a duniya duniya wannan ba komai bane tunda dai Allah ya tsiya ta karuna ƙasa da minti daya to waye kuma za ya gale shi Allah ya so ma ya azabtar da kai sai maka ilhama da kanka zaka narkar da kudin baka sani ba kana nan kana yin sana'arka eh kai noma ka dan yi kiwo ka ga wancan ka dan saya a juya a can a dan amfana sai maka ilhama zai ka shiga wata harka sai wani ya ce maka wannan jarin naka da za ka zuba shi a haƙar ƙwaranda da zinariya a wani daji dare guda renin kudari sai ka rudu ila hada na adashin matarka dukka hana a ƙarshe ka tura mashi kudin ya tafi tun kana kira yana ɗaga harota na ya ce ogan ma zai magana da kai ya ce to ni ne shugaban bandit ɗin daji ne ka ƙara kiran shi shi kenan ka je kotu a cewa kake kara ka ce gama baka san shi ba alkali zai lakkana maka yi ce to ka bashi da Allah mana kawai haka za ga mutum ya dawo yana yana sambatu to kai da kanka kanar ka kudin to haka duniya take yace kada kyan yanayin rayuwa da kake ciki ya rude ka fa innahu ila zawalin shi yadda kaga yanayin rayuwa wala bai gushewa ne wala yadumu ala halin lahashanu watilka ayyamu nudawiluha bainan nas rayuwar da dangane an muna jujjuya ta ne a tsakanin mutane yasa an kaje kana jin yunwa jin yunwar ba an bakin ciki bane a jin yunwar bushara ce da cewa ka kusa samun abinci in ko ba za ka samu ba to ka kusa rasuwa ba dai da sauran shan ruwa ko ya ne sallah ko maka abinci haka idan ka koshi babun alfahari bane wannan koshin yana gaya maka ka kusa jin yunwa ne don mai jin yunwa bai kusa jin yunwa ba shi ya riga ya ji kai da ka koke su kai ne ka kusa jin yunwa to yace to me na alfahari kenan yace wa muqimatul iltihal kuma abin tsayarwa ce zuwa ga tafiya mana ita duniyan nan ta riga ta kama hanya domin tafiya wa mumtaddatul ila taqallusin wadmihilal kuma ta fadada ta jawu ila taqallusin tsawon nan da kake ga duniya ta yi kana ta tafiya abubuwa na kyautatuwa to ta fara natsowa nan ce taqallus kamar ka samu leda haka kai ta jikin wuta in ka yi zaranta ne zai ga yana nokewa yana nokewa yana dawowa ba yana hada dan uwan shi to haka duniya take ta dawowa baya baka ankara ba ko sai ganka a gaba kai a zakan ka saura kilomita goma ta ka zo gaba baya kuma ka riga ka cinye kuma ba a maimaitawa gaba kuma ba hanyar da zaka bi ajali ya zo kenan kika ce da shi muke kaza tare muka kwanta ai lafiyar shi lau ai kaza ai kaza ai kaza shikenan duk dai a gama labarin nan kuma dai rufe mutum za a yi yace wannan magana da ka same ta a cikin al'aqiba ya kawo wasu baituka na waka yake cewa tamurru bin al-ayyamu tattara wa inna ma nusaqu ila al-ajali wal aynu tamburu fala aidun zaka shabab alladhi madha wala za'ilun hadha hadha al-mashib al-mukaddar nan ma akwai mala ya dan share wani abin nan ya dinga gyarawa fala ailun zaka shababil ladhi haka ya tsaya akwai maza shine asalin yadda baitin yake yake cewa tamurru binal ayyamu tattara kwanaki suna wuce mana daya bayan daya tattara shine abin da ke biye da wani kamar sarka kamar ƴaƴan tsakiya ko kwallayen carbi daga na daya na biyu ga sunan ajere wa inna ma nusaqu ila al-ajali to sai dai abin da ya kamata mu sani da wannan wucewar kwanakin ana ƙara kora mu ne zuwa ga ajalinmu wal ainu tamburu ga idanuwa na na kallo fala aidu wallahi duk wanda ya tafi ba mai dawowa har yanzu ba wanda ya dawo har yanzu kuma a cikin da suka tafi na akwai annabawa akwai manzanni akwai salihai akwai waliyai akwai shuhada'u kuma da ba wanda ya dawo akwai ‘yan gatan Allah ma da tambayarsa ake me suke so za ka yi cewa ɗan wuta dai zai so ya dawo to me yasa annaba ba yanzu ba wanda ya dawo sai a ce sun fahimci nan ɗin ba gidan zama ba ne sai da suka je lahir suka binci ai can ne matabbata gidan zama ya annabi ko za ka dace ba zan koma ba ba zan koma ba to fala a'ilu ba wanda zai dawo ko kuma fada aidun zaka shababin ladima za ko kuma kuruciyar nan ta wuce ba su dawo ba yasa wani ke waka yake cewa ayalaita shababu yaudu yauma ayalaita shababu yaudu yauma ko ina ma dai da kuruciya za ta dawo wa ukbiruhu bima fa'ala al-mashibu in fada wa kuruciya ta'addancin da hurhura sai mana na je neman aure saboda hurhura aka hana ni to ke kuruce ce ya kuruce ba za ta dawo bane ba na ka bata wannan labarin kuma ko ka bata ma me za ta iya abu ne na cenuwa ba ta gama lokacinta wala za'ilun hadal mashibul mukaddir sannan wannan hurhurar da ta gurbata kan mutum to ita ma ba za ta gushe ba ta riga ta zo kenan an wuce wurin shine sai wannan magana za ka same ta cikin shazaratul zahab mujalladi na shida mun yi magana akan littafin mai shafuka kamar mai mujalladai kamar guda goma na ibnu imad alhambali wanda ya rasu kamar hijira da shekara kamar ɗari tara da tamanin da wani abu kamar da tamanin da tara ko dubu ɗaya da tamanin da tara hijiriya to shi ya kawo wannan magana ce wannan littafi na shazaratu zahab fi akhbari man zahab cikin labarukan waɗanda suka wuce to nan ma akwai kuskure ina ga zamu ga ya rubuta faman takaffara ko kuskure ne ba haka ba haka magana take ba wannan madaba'ar ba sa dan kiyayewa asalin yadda yake shine faman tafakkara akwai bugun ma da yazo a wasu banda wannan littafin wasu da suka nakalto wannan magana akwai waɗanda suka ce wa man fakkara akwai wanda suka kira wawan suka ce man fakkara kawai amma dai mahallu shahir mu anan wannan fa'un din ita za ta dawo tsakanin ta'un da kafin sai zama faman tafakkara fa'un din ta dawo tsakanin ta'un da kafin shine asalin yadda zancen yake wanda yayi tunani fi awaqibid duniya game da ƙarshen duniya in kana so ka gane ƙarshen duniya ya ƙarshen wasu ya gama ya ƙarshen wasu dan abin da kake ga kai ba komai bane radda ka rasu za ga wasu na neman wannan abu yanzu ga wani kwamishina zai yi rasu tun kafin a rufe shi za a fara waya ana kamun gaba a nan jami'a in wani ya rasu yana da gida a kwatas kafin a rufe shi an fara maganar gidan au tun maka da an ji labarin su oke kafin ma da su wani ma zai dan je gaisuwan ne lalle ya asiri gila ya ga kai wannan wanda zai wuya ta shi to kai sai a fara kamun gaba kuma ka san boko ko ka san boko ba nan wani a wurin mai ritaya sai sai ya ki dan barin ofis din kullun dai haka zai shigo dan kunna fanka ya waye suka ce mishi ya tashi an ba wani wuri ya ki tashi ran nan ana ganin shigowar shi aka kyanke sama a jimi sai aka turo mai sako nan take aka ce yau yau din nan ya kwashe kayan shi ko a watsar ya fara ya fara aiki da su tun 19 ina ga irin 1996 shekara wajen talatin yana aiki da su kaza a ƙarshe bai iya kwashe wasu kayan ba haka aka zo da su dan jikin wani dan korulu haka aka tara mashi su ko ya zo ya kwashe ko ya basu an dai ba wani ofis din shi kuma ya yi a banza ya sa wani ya muri aka kira mitin a school limit sai bai zo ba aka ƙara kira bai zo ba sai wata na ya zo sai din yake ce mashi an kira mini ya ce din ni da na ji ban da lafiya bai ban zo ba zan zo ba ina mutuwa wani za ku ba duk wannan abin da kuke kira na in yau ba ne wani za ku samu da bai da ban lafiya ku samu wanda za ku ba din in na mutu mana sai ku kaddara na wuce ga goma wani sai ta duniyar haka take to to dan me za ka zo ka saki ciki da ita tunda ba amana gare ta ba wanda ya tunani game da al'amuran ƙarshen duniya mana yadda ƙarshen mutane ke kasancewa bayan sun rasu to aka zal hazar wanda ya la'akari da haka zai rike saunar shi mana zai yi taka tsantsan wa man aika na bi tsulin tsariki duk wanda ya tabbatar da tsawon hanyar da zai bi ta ahaba lissafan to lallai zai yi tattali domin wannan tafiya lahira na da nisa filin kiyama na da nisa shiga aljanna na da nisa to ayi babban guzuri mana tazawwadi lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi wa tub mimma janaita wa anta hayyun wa kum mutanabbihan qabla raqadi yace kai guzuri daga babban al'amarin nan da babu makawa sai ya zo yace wa qad lahauna fi hadhihi dunya amma wallahi gashi mun yi sakaci mun shantake game da wannan duniyar wata taba'at dhunubun khalfa dhunubin sai ga zunubai wasu a bayan wasu wasu na bin wasu wasu na biye da wasu in aka yi zunubi ɗaya biyu uku kai zaka hango mutane a masallaci kamar sun je tuba ne a wai sun je sallah ne su dawo su gaba da zanuban sai dan saka sallah a tsakiya su dai nan dole musalluna ne ko da bawailul musallina ne sun yarda suna sai mu da katanin sai mu tashi akhil habib subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta